والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هكا قدر بدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوب وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاتي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج قلوب الأصحاب فريد داري على الإدلاك حاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أمرتي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السداد يا حمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعاد في بنظرة تأتي لنا بالزبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna cikin karatun littafi mutabaqat al-ihtira'at al-asriya lima habara bihi sayyid al-bariya abinda manzo Allah ya bada labarin zai afku kafin afkuwansa tun zamanin sa zuwa tashin kiyama komai da zai faru zuwa tashin kiyama sai da manzo Allah ya faɗe shi kowane irin abu muna cikin magana akan jirgin sama da nake Qur'ani da hadisi wanda duk malaman farko in ka duba za ka samu yadda suke fassara ta abin daban amma yanzu ka dubi fassarar da ka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma magana ne akan kaza ne eh kaza ne yaqini abin zai fito mubasharatan ta annahu yara kai ka ce gashi nan a gaban ka ne yana ganin sa zai baka labari wa rawahu tabarani mun yi maganganu baya za mu yi magana har da fetur da fadan da aka yi akan fetur a duniya da kuma abin da zai faru akan fetur manzo Allah ya kira shi da sunaye guda biyu ya kira shi da zahabul aswad manzo Allah ya kira shi da haka zahabul aswad ya kira tebur da wannan kuma ya faɗi irin abin da zai faru a kai har abin da ya faru a Hijaz Iraq manzo Allah ya faɗa saboda haka yanzu muna magana hadisin jirgin sama ne rawahu tabarani min hadisi jubair bin nafir an abi annabi sallallahu alaihi wasallam wakil a cikinsa ne kila ya rasulallah ya manzo Allah domin ya yi magana can riwayan hadisin nawajidin sam'an din wanda wa kad qaddamna ma yana rukubu da qa'irata aidan wa naqala hu ya huwa alhadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi da hadith irjati kulna ya rasulullah wa ma yusra'u fil ardi menene saurin wannan abun in yazo a kasa kala ya ce kalgai su iska da baratun burri ya ce kaman girgije ne amma iska ne ke yawo da shi kalgai su iska da baratun arriru kaman girgije ne amma iska ne ke yawo da shi haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka shine dabara ne ya rawato yake cewa ila ya rasulullahi to kama sur'atu fil ardi ya irin saurinsa a ƙasa a wannan lokacin kada ya ce ka sahab kaman girgije ita da bartu arrihu yanzu ai ana ganin girgije wani lokaci kana ganin irin gurin tafiyar girgije musamman ya zama ba fili haka kawai za ka ga yana tafiya ne kawai haka ana gani ai ko za ka tafiya jirgin sama haka manzon Allah ya ce jirgin da zai zo ko abin da zai zo a wannan lokacin zai dinga tafiya kamar haka kaga jirgi kuma kamar haka yake tafiya kamar yadda manzon Allah ya ce فهذا الوصف سير الطائرة سير الطائرة ومن الشفة نتفي الجلجل سما في الجو السما فمن شاهدها دون ذلك الله قرب نزولها إلى الأرض lokacin da jirgi ya zo ƙasa zai sauka wa shahada sahaba ya dubi jirgi ne allazi sadabartu rihu wanda iska yake sarrafa shi alima dikkatan zai sani hakika wasu batan da duk wa kafa sallallahu alaihi wasallam da fa'ira ya ka gane manzo Allah ya yi isharar jirgin sama da wannan manzo Allah yake magana ne wa annahu lam yahid an harfan bai karkace ba ko da harafi guda daya domin idan jirgin sama zai sauka jirgin sama ba zuwa kawai da rak ya sauka sai ya yi shawaki kamar yadda yadda abin da yake yawo haka sai ya tafi haka yana tafiya yana yawo a sama tukunna sai kafa ya fita in kafa ya fita tukunna sai ya koma sai ya ɗauki saiti tukunna sai ya duro dirowa yana zuwa ƙasa yana zuwa a guje yana zuwa a guje tukunan sai sauka maza Allah sai da ya siffanta saukan jirgin sama da girgije tun tun zamanin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu abin da yake kullum nake faɗan abin mamaki jirgin sama har yanzu bai kai shekara ɗari da talatin ba da fara yin sa a duniya amma maza Allah ya faɗi za a yi shi ya faɗi siffansa ya faɗi irin siffan saukansa shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma annabi fa bai san dai ba a wajen waɗansu daƙiƙai wannan shine point ɗin ka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da bai sani babu wani abin da yake hannun manzo Allah abin da yake wajen ubangiji wanda bai sanar da annabi Muhammadu babu shi idan baka sani ba kawai yawon ka ne kaɗan yawon ka ne kaɗan baka san komai a kai وأنه لم يهد أنه حرفا كان صلى الله عليه وسلم كان يشاهدها كما نشاهدها نحن الآن kai ka ce manzo Allah yana gani ne kamar yadda yanzu muke gani duk wanda ya je iya kawai ya je ga yadda jirgi yake sauka ka tsaya kana ganin yadda jirgi yake sauka yadda manzo Allah ya siffanta haka za ka gani haka za ka gani wa rawa qabarani fi kabirin min hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu kiyama ba za ta tashi ba hatta kan dau zatul qarni jamma har sai an samu aljamma'u wato la hatta la kan dau zatul qarni aljamma dabba mai auho ba za ta iya sukan wanda ba ta da shi ba abin da ke faɗa wa ta yi assalamu shekhi baridan بين الأفقين واتا يبلغ التاجر بين الأفقين فلا يجد ريحا ريحا abin ake nufi a nan tashin kiyama ba za ta tashi ba hatta kan ɗa za ta karni jama'a dabbobi wanda suke da ƙaho da dabbobin da ba su da ƙaho masu ƙaho su suke kai hari to za a zamo ba za a samu haka ba wato wani guri ne ke cewa za ki ya buɗe fikoki nasa garkan tumakai ba su wajen gudu balawoyi ana ana siffanta shi da aniyabu bala'o'i ana siffanta shi da mai da martani to kin abin da kowa za ka same shi da irin illan da ake gani kowa yana ta kai ta kai ne ba wanda yake kula su kamar yadda manzo Allah yake cewa ranar tashin kiyama kowa zai tashi ne kufatan gurratan kurdan rara ba wando ba kaciya sai sai da Aisha ta ce ya Rasulullahi maza da mata da yake Aisha waye ya san ma tsararin yake saboda dimuwa ai kai kanka ba ka san tsararin take balle wani ya ga kare ki in ka ga ana ganin tsaraici to ana nutsari yawwa ana nutsari amma baya yiwuwa a gani to haka abubuwan da zai so na'am wa ta yi asu al-gulam shaykhan yaro zai tura tsoho shine zai dinga kai masa aika yaro zai tura tsoho shi zai kai masa aika yaro shi zai ɗauki ma'aikaci tsoho ya dinga ba shi kaya ce zai sayar da kayan ya kama sa riba to shi ne abin da manzala yake cewa waye mai tsawon tsoho sai ga shi nan yaron da ba shi da ƙaho shi ke sarrafa shi sai ke sarrafa shi kuma ya zuwa abin da zai yi to haka wata ya duk tajir bai da aiki fada ya ji zurrika har za ka ga masu kuɗi za su ta da kayan sayarwa su tafi wani guri masu nisa da kayan amma kuma ba wanda zai zo da riba ya faɗi amma kuma hakan zai hakan zai wa fi ruwayatin lahu aidan la taqumu sa'atu ba za ta tashi kiyama ba hatta ya kuna salamu alal ma'arifati assalamu ala al-ma'arifa ba za ta da kiyama sai ya zamo za ka ga mutum ya kasance sallama a gurinsa yanzu misali assalamu alaikum in kun gaba da mutanen da suke cewa barka ne ga abin da aka sani sai aka yi wani abun ba maki wani rana sai aka zo aka yi karatu wala ta kulu liman alƙa ilaikum salama lasta mu'mina shekara goma sha biyu ko sha ɗaya aka yi wannan wala ta kulu liman alƙa ilaikum salama lasta mu'minan sai aka tambaye malamin ko da arne ne ce ko da arne ne ka gan shi kamar sallam ko da arne ne da da su ba kai karatu yace ko da arne ne sai ɗayan yace ko da ɗan ɗari ɗari ce banda ɗan ɗari ba kaga ya fi arne arnanci amma me yasa idan ya amsa wannan ya rusa tafiyar shi to da ya rusa gara duk abin da za su yi tsakaninsa da Allah zai daga cikin masu kudin su sai ɗaya ta so sai ji waje na da asuba da sa ina zaune a falo ina aure ya buga kofa ina buɗe kofar da na gan shi wani lafiya to ka bani guri shiga mana nace bismillah ina zaune a ƙasa ina zaune ya zauna kan ka ya ce me yasa ku malaman nan kuke ta dukan mu ne na ce malamai ce kamar ne ce kaji abin da yanzu a masallaci ga abin da aka ce sai na ce ni na kai ka ko kai kai ka kai kanka ni ne na faɗa sai ka tambaye malamai ce wannan abin ya fara zama shakiyanci na ce ai dama shakiyanci wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina babu ka'idar duk mutumin da ya ce mutu assalamu alaikum kowaye ka ce wa alaikum assalam ai addu'a ce amincin Allah ta tabbata a gare sai ka ce amin kai ma aminci ya tabbata a gare ka idan aka samu aminci tsakanin mu da wanda ba musulman ba ba alkhairi bane addu'a ce sai aka zo aka ce a musulman ma ba a yi da su ba shi yasa bala'o'i suka dinga zama mana kari over ba mu gama da wannan ba ga wannan ba mu gama da wannan ba ga wannan an fara da shehanai ana zagin su ana zagin su ana fine musu promotion sai aka koma sai aka fara da annabi ma kaman kowa yake promotion sai aka kai iyayen annabi ma kaga an kai nihaya saboda haka an gama tsokanan Allah shi kuma Allah sai abin da zai yi saboda walaula nahan kullun na fada ba dan masu istighfari ba a rantse da zatin Allah da kasar ta faka lalacewa wallahi tallahi laulal ibadu rukka'un wasu biyatu ruddahun wal baha'imu ruttahun la subba alaikum adabal aujaw ba dan masu nafil filin dare ba ba dan yara da suke shan maman iyayensu ba san laifin komi ba ba dan dabbobi su yawo a daji ba san komai ba da subba alaikum azabal aujum da zan sauko muku da azaba kamar saukar ruwan sama saboda su Allah yana dauke mana sai aka ce ba a yi dan annabi ana yi dan yaron da bai fara sallah ba ma ana yi dan dabbobi da suke daji ana yi kuma walaula umarul buyuti Allah yana cewa idza arada Allah an yanzila al bala'a idan ubangiji yana so ya saukar da bala'i fa idza nazara ila ummarul buyut idan ya duba masu zama a masallaci yace sarraftu al azaba an sai in kawar da azaba mai da shi wani guri an ce annabi baya yi wanda bai iya alwala ma ya shiga ta astaghfirullah dai shi Allah ya dauke min bala'i to ta yaya za mu yi mai yadda da wayannan mutanen ta ina duk abin da zai jawo rahama sun rushe duk abin da zai zama bala'i sun taɓo shi duk abin da zai zama bala'i sun taɓo shi ko menene inda na bala'i ne da hannun sace amma duk wani abin da zai toshe a wajen Allah wanda zai toshe bala'i ba ruwan su da shi Allah ya kiyaye kurbu sa'ad shi yasa nace muku ni a guri na izala tana daga cikin ɗaya daga cikin alamar tashin kiyama tana da cikin ɗaya daga cikin alaman tashin kiyama duk mutumin da bai ga iyayen annabi Muhammadu wani abu bane to kawai ɗauke shi dan iska in mutum yana da hankali a ɗakin ka kai kaɗai kana cikin nishaɗin ka a ɗauke wuta ka ga yadda hankalinka zai tashi to kuma ɗakin ka ba siffan kabari ne wai kullum an bar maka a ɗakin ka ne fa dan ka gane ka shiga da kanka ka rufe kofa shine a tona ma rajin nan a shigar da kai a kawo wannan itatuwan da da da laban a tattoshe ko ina a rufe ka ka jawo mayafi da kanka ka rufe kanka likafani ka a cikin ɗakin ka amma baka gane ba amma kullum kana tsokana kana tsokanan har da Allah ba zai bari ba annabi ba wali waliyin da ba ce dole sai ka san shi ba من عادى لي وليا فقد عادته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما تركت ولا ولا يسكتي با in ma akwai waliyin ba wani mai shi kaga a gida in iskanci ke eh in ma akwai waliyin ba wani mai shi amma an san dan iska to kishin dan iska kuma shine waliyin wanda yake sabawa Allah wanda yake ba zai sabawa Allah ba shine wali sai suka ce ba a sani saboda ka ji daɗi ku yaki da Allah duk wani guri da suke duk gurin da suka taba sai kaga suna rusa ka'idan da mutane saboda haka sai kowa ta shi kawai gala hanga a tsaye manzo Allah yake cewa walau lanakum ka la hudimatu dunya ba dun wawaye ba da duniya ta mutu da an rusa duniya ayyuhum qadin sune bayin Allah wanda ba su samu da duniya ba wannan ka cuce su kai su barka da Allah kai ka rike duniya su su rike Allah walaula lumqa la hadamati dunya duk alamun tashin kiyama duk gashi nan abubuwa sun zo amma mutane har yanzu wai ba su yarda an fara ganewa ba mu je zuwa za a gane Allah yake na'am wata tattatul masajid turuqan an sai an dauki masallatai su zama hanyoyi ne kawai na wucewa masallaci da mu hanyoyi ne kawai na wucewa eh to ai gashi nan a tashin kiyama ya kai mazalla ya ce Allah ya ce idza faragata fansab wa ila rabbika faragab na kasa ya ce idza idza faragata fansab wa ila rabbika faragab yace kana yin sallah ka tashi Allah ba son zaman banza zaman wurigi yake son ya soke shi yasa yake zaman banza sai ga shi nan daga cikin almajiransa ya ce wanda aka yi sallah ya saurin fita shi ne mumin eh wanda ana assalamu alaikum kai sauri ka fita to kai ne mumin ba ya kasa wacce bane eh kana sallah ka fita to kai ne mumin kaga ai iskanci ya faru kuma sai aka ka je masallacin sun kuma ka gani in ka ga an tsayar da mutum to za a bayar ne ana neman a ce kowa kar ya fita in tansurullah ya zurkun da shi kuke saboda in sun suke nema a zauna amma in Allah za a nema a fita na nawa kuma yanzu ba an gaggane ba yanzu ka ya zo maka wannan wayan angon to haka abubuwan suke wallahi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almunafiqu fil masjidi ka tayr fil qafas munafiki a cikin masallaci kamar tsuntsu ne a cikin keji tsuntsu a cikin keji ya yake a bude shi a gani to haka munafiki yake kuma su koma su duba tarihin Salama bin Khatib haka yayi a gaban manzo Allah manzo Allah yake kaifa tusalli salatal munafiqin salabat bin khadibi yanzu da an zo ce yara sun damu anguwa da ke yaro ɗaya ne daga cikin manyan su ne magana da shi ki an damu anguwa da ke yaro ɗaya ne da za ka zo tun da kana da ƙarfi ka ce masallacin ku don Allah an yi sallah a daga karanta lasifu ɗari da shirin da tara tara a yi wata ɗaya ka ga yaran za su wallahi ba zai yi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah zai dauki wannan bala'i latif a ce kowa ya zauna bai kai da nufi biyar ban Allah ya ta Allah ya latifu ya latifu ya latifu ɗari da ishirin da tara duk masallatai mu tsaya da shi ka gani wannan abin zai yi wallahi ba zai yi ba shi yasa aka kawo izala saboda in mu muka yi su sai su tsokana Allah su kyale shi in mu muka yi sai ya tsage in suka sake soku dama abin bai kai can ba ana sai su sake dawo da shi duk nauyin na kan mu duk nauyin na kan mu shi yasa da duk masallatan yan ɗariƙa za ka har yanzu sun fara jona yan ɗariƙan ba sai ga mutum yana limanci yana son ya ce a yi salati goma ga annabi yana so saboda yana tsoron kar a yi barbore kuma ya san gaskiya ne kuma addu'an a masallaci saɓanin addu'an ka kai kaɗai in kai addu'a kai kaɗai ba dole bane a karba amma in aka yi shi a jefi kamar sallah ne sai Allah ya ce ko da ba ku ba da haƙƙin abu ba tun da kun taru danni ne to zan yi da ana raba ɗan duniyan gida biyu da sai mu roƙi Allah a raba a sa mana haji a basu da can a bar mutanen sai a sako musu da sulubu shamsi Allah wallahi magani za su kira zakirai wallahi Allah wallahi abu a ɗimocin kuma a ɗimocin suke bambanci Allah zai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai lokacin za a kisfar da mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai akwai mu'minai cikin ce a mu'minan su ba za su san ana yi ba suna cikin bala'in amma ban da su ko kuma a za a yi da su amma su za su samu daraja a wajen ubangiji su rahama nan sam shi ne bala'in muke jin dukan gaba daya za su so kano in allah ya zo da abin don hankalin ku ya tashi to amma za ku ga kukun tsira amma kuma za a kara muku daraja saboda istighfari da salati wa manzo Allah kuna neman al'umma su tsira amma ka je kaga mutum sai gan shi a bushe ka gan shi ba za ka sai ya gigice ya imauci Allah ya ce Allah ya kare mu da wannan na'am wa ta yabu muktajir bayna wa kaina falaki rika wal ufq ma zahara min nawahi min nawahi al falaki abin da ake nufi da ufq shine abin da ya bayyana ne daga an nawahi al falak kama fi qamus wala yablughu al mar'u illa bi ta'ira abin da ake nufi da falaki la shamsu bi illa an tudrikul qamara wa kullun fi falaki yasbihu falaki a sama yake ba a ƙasa ba eh shine ma'ana za ka tashi ka tafi tashi da za a yi ba za ka yi tafiyar ta mota ba ne a sama za ka yi shi yasa manzo Allah ya siffanta da da falaki da ufuku eh wala qarra'u bil ufuq al mubin ai ba ƙasa ba ne a sama ne to aka ce ufuku ma'ana dan kasuwa ne amma zai tashi tafiya ta sama shi yasa manzo Allah sai fasaranta za a yi tafiya ta sama a je a yi kasuwanci kuma a dawo ba riba sai ce ufuku to kuma ufuku falaki falaki kuma a sama ne saboda haka ba tafiyan kafa bane tafiyan ne a sama yana magana ne akan da jirgin sama ya yi ishara sallallahu alaihi wasallam wa kan min malakin gulamun zaka ga samu mai mulki yaro ne yub'as wazirahu ko ya asu wazirahu zai tada ko zai aika ya asu da yi asu za a tada ko za a aika wazirahu au na'ibahu ko wazirinsa ko na'ibinsa amma za ka same shehi ne al'ajuz tsoho ne baridan ya zama shi ne ɗan aikansa da fi ɗayara a cikin jirgi sarki za ka ga sarakunan za a yi sarakunan duk yara ne don kuka duk sarkin da ya koma ga Allah yanzu wanda za a samu za ka ga yara ne suke mayewa kujera duk manzo Allah ya faɗa kuma waziransu sun girbe su ku je ku aura ku ga gaskiya ne na idan su za ka samu tsoho ne ka je ka duba gaskiya ne ko ƙarya ne manzo Allah ya faɗa wannan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu yanzu abin da yake faruwa ke hatta ya dubu dubu kufin safari wakannin har ya kai ya haura sama shi ma a tura shi daga gari kaza ya tashi je gari kaza sarkin ne ya tura shi kuma sarkin yaro amma kuma ya haife shi abokin babansa ne ko abokin kakansa ne shehu a juzun manzo Allah ya ce wakannin tajirin za ka samu ɗan kasuwa rakibar ta'ira ya hau jirgi wa ma'ahu bi ba'atu da shi da kayansa algaliya mai tsada afalin mai kudi alhatifa alhamdi za ka samu a cikin jakan da yake rike da shi kayan kudi ne gold ne ko zinari ko wani abu da shi yake zuwa ya yi kasuwanci a wani wuri amma za ka gan shi da abin a hannu mai tsada ne wanda wannan abin zai iya sayan kusan jirgin ba amma kuma a hannunsa yake in ji manzo Allah na je zinari ko ba shi bane da waɗansu abubuwa kuma wanda suke na ma'adinai wanda yanzu ake cire su idan ka samu zinari to ba zan iya cewa komai ba amma akwai kayan ƙasa wannan aka same shi in ka ga an ga akwai wani dutse da aka samu a ƙasar mace bai kai ba suna tona ne suka tsince shi da jirgin sama aka turo aka zo aka ɗauke shi saboda kar abu da shi kan mutane su gane sun ce ya yi kusan girman kai to ka kuma kai ko a leda ka kai rama da za a naɗe ya rike ko a jirgin sama aka zo da helicopter shiga dajin aka ɗauke shi to me aka san zai yi da wannan nawa aka sani duk maza Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam awra kabaha fi tijarati wa in lam ya'mal ma'ahu bidatu ko kuma ya hau cikin kasuwanci ya hau wani abu ya je kasuwanci ko da bai ɗauki wani abu na kayansa ba falam yarba shay'an ba zai ba zai samu riba komai ba kamar ƙarin sallallahu alaihi wasallama kamar yadda maza Allah ya ce wa musmuddatan min az-zamani tsawon lokaci daga zamani ƙarar rajulun a rafa min majalisun bil magarib wani mutum ya tashi sama ya ce na san shi daga magarib ila ukura biha zuwa wata gari daban aidan wa amila ma'ahu fil akan ya ɗauki abin sayarwa shi malamin da yake cewa ya san wani mutumin da ya irin wannan fa ba a haifar sama raja a ƙa'ilan ya dawo ya sai da kayan yake cewa lam arba shi'an basiri ban komai ba sadaka rasulullah shi mai littafin ne yake cewa ya san wani mutum wanda ya tafi da kayan sayarwa ya shiga jirgi ya tafi wani gari da kayan ya sai da kayan ya dawo kuma a gaban sai na cewa bai ci riba sai ce sadaka rasulullah alqaid bi hada wa ma ta'iratul harbiya amma jirgin sama na yaki fa maskuratu fil qur'anil azim ubangiji ya faɗa wa bi sunnatin nabawiyya manzo Allah kuma ya faɗa Kala ta'ala Ubangiji ya ce, wal mursalati urfan, mursalat urfan, fal'asfati asfan, wal nashirati nashiran, fal tarikati tarkan, fal murjiyati zikiran uzuran aw nuzra inna ma tu'aduna lawaqihun an kan magana. Inna ma tu'aduna abin da muka muku alƙawari lawaqihun za ku gaishe. هذا الوصف للدائرة الحربية وانا صفة جرجين ياكيني جرجين ياكيني الله يصفة ذاك بجميع حركاتها لذلك حركة جرجين ياكي وأفعالها da kuma aikinta ma'ana ta'asib bi kanadiliha idan aka jefa ba mun kaje gani ya kake gani ka askin makul ko kariya ko cinya mutum ba a gane ba a dagargaza gidan ka gan shi ya koma wani kaga ka askin makon shi ne can yake cewa wantal asfati asfat mursalati urfan asfati asfat idan an sako shi an harbo an harba abin daga can don kaje gurin da aka samu ya dagargaza komi ne ba abin da za ka ubangiji ya faɗa manzo Allah kuma ya faɗa amma duka duba can in ka zo ka duba su tafsirin dukkan tafasiran da yake ba zamanin su bane ba su iya fasaranta hakan da wannan ba al-mursalati urfan asbati asban duk za a yi maka lissafi dai da alamar tashin kiyama to ga tashin kiyama ta shigo mana eh gashi nan ana gani amma kuma ba a gane wai ya ta hannu lufin lokacin ma'ana ya yi ta tabilu a cikin luga tana ɗaukar ma'ana yani ta turku nasu ka asma kul tana barin mutane ka asma kul a lallace an war daga komai babu wata milu a hayanan an hada biya wata rana kuma tana dawo akan hadafin da jirgin yake wa ma'anar asma وتنشر المنشورات عن الجنود فيما يلي الحرب المنشورات سواء كان هاري لكن سوجوجيني eh والناشرات نشر الجو yanzu ku duba duk fim ɗin da duk fim ɗin da za yi sojojin sama da ko sojojin ƙasa ya ke tafiya a wani wani ba a yi wani kawon ko ba na shira ba a kafin a waje ne ba wannan anan wannan anan an yi sauri an tafi wannan sassakin wannan sassakin haka a kewaye wurin da ake so na shiraki na shirin Allah ka taimake mu wa alal ahad wasukkan haka da su fadawa mutane da mazauna guri fil muduni a cikin gari liddi ayati wal ikhbari ma turidu ad-dawla abin da aka kira su ana son a kona garin ne gaba ki daya ana son a tada garin ne gaba ki daya abin da daular suke so na muharaba wata wata furku bainal majmu ko bainal jumhuri wanda suke garin in wanda ya fita yace ga hanya da zan dole sanan zai yi falfari ka ci farda ita wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan a ce ya ce garin shekarar kaza ba wanda ya saki na wani ya ci wannan duk gaskiya ne ko ƙarya ne wanda bai zo wannan lokacin ba ya san haka wata faraka bai na jumhur wal kata'iri farkan li'annar ruba wal hazimatu a shaddi min gairina saboda tsoro da gigi cewa wani zai fita yi nan wani ya fita yi nan saboda alfitratu ashad min alqatl rubun min gairi bi ai slash bit ta ta hajambu za ga babu wadansu mutane suke haɗe waje daya bal bi mujarrad ru'yatiha min ba'idin ya qada'u al-fira amma mujarradin ganin sa daga nesa ya kawo alfirar daga ganin su za a gudu wata fariku wal itifa fil kubuki a kauce a gudu a kuya a cikin ramumuka wal malaci da mafaka fal mulki ya ci zikiran ilman shurati udran ta ta ziru bihi ad-dawla an darbiha babu al-amakin al-bari'a sai ka jana cewa mulki ya ci zikiran banda wa'annan wa'annan ba hannun sa ciki kar a taɓa waje kaza waje kaza dai mulki ya ce zikirin kira wanda magana ta zo kansu talqinin da ake nufi ana kira fal mulki ya ce zikirin in mun mai da shi kuma sufanci wannan shine sirrin talqini shine sirrin talqini idan an zo za baka abu a baka a ce to na baka da izinin mazalla da shau da shau Ibrahim ka dinga karanta kaza shine talqini qur'anin ma talqini kul uhiya ilayya ka gaya ma manzan Allah Jibril talqini an gani Allah ya tabbata wallati labisat min al marakiz al harbi da wanda suka shiga cikin markazi na yakin aw nuzaran ko kuma gargadi tanzir bil sukkani wata hawifan ana tsoratar da waɗansu yanzu misalin abubuwan da ke faruwa wajen gwada makamai ai ana gwada makamai ne ana yin zajari in kun taɓa mu fa kun gamu in kun taɓa mu kun gamu yanzu akwai bindiga da kwanaki wanda sun farko da kiyar da fita wanda in aka harbi mutum ko tokan ka ba a gani ya talashar insan ba wai a dagargaza ka ba ko ba wani abin da za a gani dama iska ka zo a iska ka koma eh shi cinye mutum yake yi gaba ɗaya ya labushi ko toka ba a gani kuma don sani tahawifan ne wa tawjidan wa tahdidan wa taqlibu taslim a sallama a miƙa wuya ne a kyale su ya da suke so wani hau zalika min anwa'il inzali wannan wani abu ne kuma na bangaren tsoratarwa kamar ba ma'rufin wanda yake sananne ne duk wannan kayan aikin Allah yana da shi duk wani abu da ka ga an yi shi to Allah yana da irinsa kwaikwayo aka yi aka nuna mutum wa ƙara ta'ala ubangiji ya sake faɗa cikin alkurani kul ka gaya musu ya rasulullahi huwa qadirun ala an yafasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulukum ka gaya musu kul ka gaya musu ya rasulullahi huwa qadirun ubangiji mai iko ne ala an yafasa alaikum azaban Allah ya taso muku da azaba in fawqikum ta saman ina ce ruwan ruwan wuta kenan ko ba shi bane daga sama a buɗewa garin wuta aunin ta ta arjilukum ko ta kasan a zo ta gaba da gaba na sama na sama na ƙasa ko lami na murkushewa sojojin sama da sojojin ƙasa aha ya tashi da mutum fainaha warar turfi ilkayin kanabil min al-qa'irati wannan aya nuna maka tura bom ne da missiles daga sama to fa kasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadi al-aya al-karima an tabai manzo Allah akan wannan aya mai girma fa kada yace amma innaha kainatu lallai za ta kasance wallam ya ci tawil ha ba'd amma ba yanzu za mu gani ba lokacin zai zo na bayan su za su gani wallam ta ci tawil ha ba'd an tabai manzo Allah me Allah yake nufi da wannan yace a abin da ya faɗan haka ne amma tawilin ba yanzu ba ne nan bayani za su gaya za su ga abin da ake bala ba ku ba ne na shi mun gani to ba annabi ba bai san gani ba a wajen waɗansu kida kumai rawahu ahmad fi masnadi min hadith sa'd bin abi waqqas bi sanadin hasani fa hadha yashidu al-qat'u wannan ya baka yanke bi anna al-murad bil azabi min fawqin me yake nufi da azaba ta sama fil ayati al madhkura a cikin wannan aya da aka ambato wal kanadilun nazilat min al tahirat shine shine al kunugula bom din da yake sauka daga daga cikin jirgi lana ulan ya ka imama ba shehu a baya an yi hakan babu fi hadhihi al umma hatta zaharat al tahira da jirgi ya bayyana warani wara mai hadil kanadil sai fara jifa da bobbin sai ka gane a ashe wanda zai yi ya mazu alaikum azaban min fawqikum ashe lokaci yayi akwai akwai ba mafumai da aka hukunne a sama ba ko akwai ba mafumai wanda suke sama da aka hukunne ya akwai duk masu tafiya sama nan duk abin da suka ajiye ana ajiyar makamai yanzu a sama ne eh duk duniya ga baki ɗaya yanzu daga ƙarƙashin ruwa sai sama ake ake manyan makamai a sama ake ajiyewa kaga alama haka ne ba shi ne mai mahammadu gawo yake cewa masu masu masu cewa za su hau saman da Allah kafin su jawo mana wata magana ba ta ai magana ce to kaga fara yanzu shekara hamsin da nawa wanda aka fara hawa sama sun yi waliman kwanan nan sun turo shekara hamsin da wani abu eh wanda fara dan adam ya fara hawa sama wanda eh to to rikicin kuma da ya faru na hawa sama shi ma malamin mu shi ba da fatawar duniya shi ibrahim a jami'ar azhar aka tambaya cewa za a iya hawa sama malaman jami'ar azhar sun ce ba zai yi ba shi ibrahim ya ce zai ya ce zai yi aka ce zai yi a hau sama wasu sai suka tafi akan cewa ai koyi ne ga isra'il manzala ta ba haka ba ya tare ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani يا معشر الجن والإنس in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu sai ce la tanfuzuna illa bi sultani tunda Allah ya ce in za ku iya ku hau an ba ku dama amma ba za ku hau ba sai kuna da tsani tsanin ko shine technology ku yi to yanzu ko ana hawan sama ta ruwa ruwa wannan tsakiyar teku a shiga a tafa a tafa a tafa a tafa a tafi sai su kullata na ga haka su uku wannan abin da shehu ibrahim ya ba su labarin da su hau su kawo yanzu tana tafiya ɗakin shehu ibrahim akwai wannan karramawa na duniya da shi ya amsa musu yana na ɗakin shehu ibrahim wanda suka suka ba shi saboda malaman duniya musulmai sun ce ba zai yi shi ya ce zai yi to yanzu wanda suka ce babu gashi nan shekara hamsin da wani abu kenan kai wannan hawan sultan malamanmu malamai ne ba ma ba maluma ba ne yawa malamanmu malamai ne suna sanar da duk abubuwan da Allah yake tafiya saboda sun bi Allah Allah yana sanar da su abubuwa na'am wanabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko wanabi sallallahu alaihi wasallam abara bi anna zalika kainun la mahalata manzo Allah ya ce wannan abu zai faru ba makawa wa annahu atin ba zai zo baya ya zo zamanin ka sara min zalika alqada abinda manzo Allah ya faɗa yanke gashi ne ya faru a zamanin bi anna al murad min al aya shine manufan aya wa qad tahaqqaqa zalika wa daraba al-muslimuna wa ghayruhum bil kanabil ba kowa ya ji musulman ba ko aka yake su da wannan ko min bawjin wala yazalu nasu muhaddadina mutane ba su bushe ba ana musu tahdidi da wannan da wannan bin nau'in hatsari da wannan nau'i na hatsari ne na ha wa hiya al-qanabil zarriya shine qanabil wato me ake cewa kumbula Bob ɗin da aka yi na atom allati hiya azabun amun shamilun wanda azaba ne mai gamewa kuma mai gamewa wasu taki al-ishar ne da bi hususiya za a kawai da abin yake fi aikin kura wata aya wa mal azabu min tati arjulin wannan azaban sama ke fa isharatu ila ilghamin allati tusawu bil ardi shikenan ba mamman da ake dasawa kasa wannan ba magunan da ake nasa a ƙasa munan Najeriya wanda suka yi yakin Najeriya sun sani. Shi ma lokacin da abin da ya sa kenan wazir Ibrahim ya yi arzi. Duk ƙasar yamurai da an dasa ba ba kuma in sojojin mu suka shiga ba sa fitowa. In sojojin mu suka shiga ba sa fitowa. A nan nan ƙara muku ku gane izala tana aikin yahudawa ne kuma alamar tashin kiyama wannan sai aka tattu abinda ya kamata a yi a zo da shanu sai a zuba shanu dinga tafiya bob din na tashi da shanu a kan soja su sojojin kuma suna shiga suna shiga to sai aka zo da shanu wannan shanun wanda aka bashi kwangilan shine wazirin ibrahim shi ne dalilin arzikinsu kenan to in ana tafiya sojojinmu na bin shanu in bom zai tashi sai tashi da shanu sojojinmu ta bi da aka ce to ai shanunmu kuma za su kare da aka ce a fitar da asararu sai aka fitar da asararu wannan asararu shine shawun banno mustafa umar sai fitar da wata yashi in mutum ya san ya taɓa yin zina to kare karanta zai maimaita sa ya ci ne su tamanin da biyu adadin ayanta amma a makale kafarsa ɗaya ne a ƙasa amma in ka san ka taɓa yin zina kar ka zo da aka zo aka yi aka yi yanka dutsuna ne suke tada bama-bama dutsuna yadda su ma suke tarbiyyar bi jarata mu ma tarbiyyar bi jarata ai dalilin da suka bi kauya kenan ba dan Allah ba to daga nan shine dalilin da ita elizabeth take ganin arewa da girma shine a wani sektaran da yake cewa ranka da ne in baka zama shugaban najeriya ba najeriya ba ta zama lafiya ba ya ki kula shi ya sake faɗa ya ki kula shi ya faɗa ya ba shi guri ya gama rubuce rubucin sai ce ya zo ya ce me ka faɗa ya ce baka zama shugaban Najeriya ba abin ba zai kyau ba ya ce kawo ba zan zama ba ya ce saboda mulki na kan yawa arewa sun fi mu yawa na biyu addinin mu siyasa ne addinin su gaskiya ne na uku in akwai masu zama akan fatan nan a arewa ba yadda zamu ina yin abubuwa ne don kar a bar mu a baya
an gama sai aka turo izala aka ce duk wanda ya sha rubutu ko ya daura laya dan kafiri eh ko duk wanda ya sha rubutu ko ya daura laya kafiri ne kafiri ne kafiri ne kafiri ne muka daina masu wasa da garma suka daina masu wasa da maciji suka daina masu wasa da kura suka daina saboda duk asararu ne da ake da su kuma suka ga cewa an daina sai a jika a guji a yanka ka shike nan izala ta zo za ta taimaki yahudawa da aiki ta wannan ta inda aka shigo mu kenan wannan ko a yarda ko kar a yarda haka ne saboda haka izala bala'i ne cikin al'umma alama ce ta tashin kyama mujarradanta mujarradun sulasi la mazida laha ba sai an haɗa ta da sa'altu biha ba to haka abubuwa suke gudana amma da yawan mutane ba su san me dalili ba duk waɗannan abubuwan su ne sai da aka karya mu tukunna ita kanta elizabeth tana girmama arewa saboda asararinsu wallahi obasanjo da ya hau mulki sai da ya baza a nemo asararin arewa billahi al'azim ya turo mutane a samu asararin da muke da shi sai aka zo wajen mutum na sarkin dawaki sai ya zo same ni ya faɗa mu ya nace ka ba su sai ya kuɗa ya yi ta ba ya ce bai taɓa gamar magana da yi zaki kafin wannan ba sai ce gaskiya na ce ka san abin da ya sa na ce ka ba su ya ce a na ce ko ka ba su ba zai tasiri ba domin mu malamanmu ba fasikai ba ne kamar yadda malaman suke fasikai sirrin mu kuma lokacin yana amfani ne in baka taba zina ba so in kai zina kana ganin shi gashi hakan yake kuma ba zai ba dake manufan ka kenan dake manufa na kenan ka kamo mana kuɗi wallahi tallahi duk arewa sai da yana neman a saboda a rage shi a hannun mutanen kuma shine dalilin shiga boko haram ta mai dubu saboda sirrinmu yana wajen masu ƙur'ani da yawa don aka warga za su aka hana su zama waje ɗaya to da bala'i wal farika to tarkar wanda aka je wa wannan ba ya dawowa neman a sanarar wannan shine kawai dalili shine dalili wanda suke nan in za su iya yi ayyukan sa na ce duka mamman yan izala yan izala dole sai an yi tashi kamar tashin kiyama ne alama ne amma dai da izala aka hada izala aka hada in mutum ka bai koma matsayin da kiyamun suka yi ba to kuwa ƙarya kake sai kafirin ya bi ka a guji ka gudu kuma bai kamata ba alfirar min alkaba'ir to ma su suka hada faɗa da ai kiristocin dama zaman lafiya da su ai rungunmu ne yan wasu suka mutu wasu sai su musulunta daga ciki sai mu cika ya zara ya zuba suka ce kai ba ba sai da musuluncin ka ba na balle na waje sai muka zamo single duk wanda ya mutu zai ga an za samu gida ma ya tashi gaba ɗaya duk gidan an mutu dan ma ba su yi akwai akwai annoba da aka yi bayan manzo Allah ana ce masa amwas gida gaba ɗaya ake mutuwa sai dai a rufe gida eh amma an yi an yi annoban kaman guda biyar ne ka zuwa cikin al-azkar na Imam Nawawi kafin shafi ɗari daga farkon za ka ga wannan dukkan bala'in da ya faru bayan annabi Muhammad ne na mutuwa a ciki ne ma ma'azibin da jabalin ya rasu matarsa biyu duk suka rasu a lokaci bayan manzo Allah ne wannan abu ana ce masa annoba akwai akwai amuwa akwai kala kala ne tsakanin guda hudu guda biyar ne Allah ya kiyaye Allah ya taimake mu Allah ya fayyada da mu addini mu tashi mai abin da za mu iya ba ma neman fada kuma ba ma neman ayi ba shine a gaban mu ba ya qulu ila tijil rabbika bil hikmati wal mawdizatil hasanati Allah bai yarda cewa la ikra fi din ka taba yana rusul ibn ladai kamar ya kafar bi dagu to ibn ladai da kasan sanin lawratul islam musamman wannan babu tilasti a cikin addini duk wanda bai yi addini ba ne zai yi kayan sa mu'amala ta duniya ne za ka samu duka amma a wajen Allah shi da Allah shi da Allah sa babu tilasti sai aka zo aka samu mana jattai aka shigo mana da munanan abubuwa bi kulli sujin wa adamin dumaniya wa adamin lutufi babu babu lutus babu tausasawa duba annabi Musa alaihi salatu wassalam Fir'auna ba kan gaskiya yake ba amma Allah ya ce wa manzo Allah annabi Musa izhab ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha قولا لينا لعله يتذكر او يخشى kawai sai a zo kawai zai ka ce maka kafiri mushriki dan wuta dan bid'a baban ka ma ya mutu a kafirci saboda ya mutu yana salatin fati duk wayannan abubuwa su suka warga zamana duk komi sai da aka kwace abubuwan hannu wai kamar dariƙa in aka to na ba ɗari ka me za a yi haka zaura kawai haka sai kuma ka yadda wajen da cikakken musulmi dan iskan ka kawai kuma a lokacin da kake cikakken musulmi kar ka bar eh kar ka bar istighfari ka bar salatu annabi wannan kafirci ne bid'a ne annabi zai yi ba eh sai kuma ka bari to me za a yi ka rike Allah kawai to ba haka abin yake ba ko akwai wani abu ne haka abubuwan suke saboda ka bisa lahayatu hayatul bahima su ma yanzu abin ya dame su domin sun haifi ƴaƴan da ba sa iya sarrafa su ai tukunna ai dama bai kamata ka san shi Allah yana son ne sakamako baya barin ka ka mutu wallahi tallahi in mutum mai neman mata ne sai a kyale ka kake tuba sai a bari sai ka tsufa ba yadda za ka yi sai a sa ƴarka ta tare ko a sa matarka ta dinga satar fita ka kore ta an riga an san zuriya kuma ka zo kana zagi ba halin ka ce mazinaciya ne saboda kana tsoron an san fiye da kai kai mazaya Allah ya yi ta naka ya yi ta gara ka a tsaye daga mutum yana rajewa sai daga ci yana tafiya yana kunkuni ba halin ya fada ya ce mazinaciya ne ta a to kai ba kayi ba ba zai iya fada ba ka san Allah ya iya kamu inna rabbaka la bil mirsad inna rabbaka labil mirsad Allah ka kare mu nan amin Allah ya saka iya mu alkhairi amin sun yi hakuri muka ba za mu iya ba yawa an ka taba mu taba yawa ba ba ba annabi ko mu ma ka taba mu ba kyale ka zamu a balle kenan yawa balle balle kuma da Allah ya sanar da mu sirrin balle da Allah balle ni yadda Allah ya sanar da ni sirrin na sani kuma na san na sani kuma su ma sun san na sani eh wallahi Allah Allah ka ba mu nasara fa yamuru alaiha man yurad ilaka duk wanda yake son ya halaka da shi sai a sai ta kan ta kan wannan fata fajjara ta tare jili shikenan sai bombin ya tashi warga tashi au ara arabatu ko tayan motarsa sai yanzu zai sai ya halaka autun saboda haka duwari ko kuma a sa a karkashin gida sai a rusa gidan wal manazil da masauki fata hajimu alama fiha da kike da abin da ke cikin sai su rushe ne man yuridu Allahu halaka huwa azaba wanda Allah yake so ya halaka da shi wanda Allah yake so ya mar azaba sai amma da wannan من الاحاديث العجيبه ينا daga cikin hadisai na al'ajabi في هذا الباب ما رواه احمد بن مسلم في مسند سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يجي لا تقوم الساعه قيامة ba za ta tashi ba hatta tumduru sama'a haqaran har sai sama ta muku ruwan hadari me hadar bom ko ba shi ba ne shi ne ya yi daidai da wancan maganar ai dama yake maka akwai a cikin nassin qur'ani kuma akwai a hadisan maza shi ne eh hatta tumdiru sama'a madaran ruwan azaba za su yi da ibu la takun minha buyutul madari wa la takun minha illa buyut sha'ari ginin da kai shi da karfe da karfe ko dutse da dutse madarun wannan ginin sai a mai da shi kamar ginin da aka yi shi da fata ko menene abin da ya an warga zashi kai an ce ka zaki ka zo ka shiga kuma ba za ka iya an warga zashi ya rasulullah sadaka rasulullah fal matarul ladzi la takunu zanu buyut ruwan da Allah zai yi na masifa wanda gida zai zama ya tashi ai ka san ko ruwa ya ruwa an yi ruwa gida ya tashi dama kuma kayi gida ya danka da ruwa da iska da rana sai gashi nan an janye gidan ruwan bala'i da ke sauka kan mutane da duk manzon Allah ya faɗa sama da shekara dubu da ɗari hudu amma a annabi bai san gaibi ba a wajen wa'adiyawa da yan zara Allah ya yi. Wani lokaci sai in ce jahilci yana da daɗi, saboda jahili hankalinsa kwance bai san wani abu ba, sai ya gaba la'in gaba da gaba sai fara tunanin yaya ainihin makaraj wa ainihin madakal. Amma idan mutum yana leƙa abin da Allah ya yi da mazalla, to mutum ya kamata ya san waye annabi Muhammad. Wallahi, wallahi, tallahi. Kuma babu wani abu addinin fa shi ne manzan Allah wallahi tallahi addinin nan shi ne manzan Allah lakar ka su lafi rasulullahi wasu wata da hasa nufin liman kane ya rasulullah shan ruwa baka sha irin na manzan Allah baka sha banza cin abinci baka sha irin na manzan Allah baka ci banza sa riga baka yi yanda manzan Allah yake sa da hannun dama ba ka tafi a banza cire riga baka cire da hannun baka fi sunna ba watakila shi ne maka ba saboda baka bi annabi Muhammadu ba to waye a jini to amma fa wai a cire shi a aje shi a gon kuma abu wanda yace wai ka cire annabi in ka cire annabtan annabi za ka iya zaki annabi ba an gon kuma wannan fa shi ne fa wai fahimtar addini sai ga mutum kuma yana kafafa yana tafiya yana budewa wai shi sai iska a bashi ma an ce zage shi abu ɗaya ne ni na ce ni ga ni harisu a zo a cire ni a cire a cire ni a cire gini na a a gwada a gwada a ce ga hari sunan ga ilimin ba amma ba da iskanci a fara da kan annabi muhammadu aiki zala ta nuna duk annabi ya yi tsallar duk wani abinta tana nuna annabi muhammadu kasa yake ya zamo na sha tara Allah ya kiyaye فالنظر الذي تكون في البيوت المبنية بالحجر والقناديل abin da yake rusa gidajen da yake da gini ai bom ne ko nuna fa'irati daga jirgin sama fa innahu yahdimuha ala ma fiha zai rusa gidan da abin da ke cikin gidan walau lam tanzal ala albayt nafsuhu ko da bai sauka a gidan kan gidan ba a gefen gidan ma zai wurga da gidan eh li anna alquwwatu al-intijariha domin ƙarfin fashewansa ta hajimul buyuta alƙariba min makanin infijari duk gidajen da suke kusan zai warga za su ala ma jiya fala takun buyuta madari babu wani gida da aka yi shi da dutse minha wa inna ma takunu minha buyuta sha'rin dan ga kawai ya zama kamar algarara buyutu shari fi bawaji a cikin daji allati yaskunu ahli ahli khiyamu sha'ar wanda in mutanen ƙauye suna zama suna yin irin hema hema din nan ne fa innal qanadila shi kuma bomb din idza lam tanzal ala nafs al khaymati in bai sauka kan heman ba la yashil min dararun ba zai zama dararun ga guri ba su kanil qaryati ga ma'abuta al qaryan allati yahtajuna fil mazarat idan aka zo gari aka san cewa za a kira ke shiga kaf dutsen da yake da rami nan ake shiga a ɓura ko ba haka bane sai a warga zagarin mutane kuma sun koma cikin kaf ya rasulallah wata atal ahjar fal hadisu wannan hadisin laula zuhurul qanabil ba dan bayyanan kumbula ba lamma ta sawara ahad ma'ana da ba wanda ya ce nuna ma'anan abin da manzon Allah yake nufi da abin da Allah yake nufi amma zuwan bom aka san haka sati mai zuwa ihbar bil qanabil zarriya wal hydrojiya eh yanda in aka sa bom din wani irin kala sai da manzo Allah ya faɗi irin kalar bomb din wanda za su irin na Japan aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwatance irin sa za shekara dubu da amma ba ne mai tsakai ne anya ba iskanci ba ne wanda abun saboda saukarsa shekara nawa harbul alamiya harbul alamiya ko mu ce shekara kusan sittin da wani abu amma har yanzu ba a isa a yi mutum a gurin ya zama ya zo daidai ba sai dai ka same shi gefensa wani kala wani shagidadde a daraju wane ne haka tun wancan ne ba yake yi sai da manzon Allah ya faɗa amma fa wai annabi bai san gaibi ba a wajen yan izala haba كما وإن لم تفعلوا فلن تفعلوا ko ka yarda ka ji manzo Allah ko kar ka yarda Allah ya yi wa annabi abin da bai wa kowa ba in ko ka yarda ka ji kuma wallahi da za a ji yadda annabin ya zo wallahi sai mun zauna lafiya sai a yi ta kakkashe mu a cikin zaman lafiya a yi ta kakkashe mu a cikin zaman lafiya sai ba ma nan ai yanzu ai muna nan ba za a tashi kiyama saboda muna la ila zuwar la ta kuma sa'adi kiyama ba za ta tashi ba sai an rasa mai faɗan Allah Allah mu kenan muna nan za a yi ai ba nan saboda Allah Allah zikirin la ila illa su ko tun shekara nawa suke cewa in ka ce Allah Allah ba ba ma'ana saboda haka kar ma ka kira Allah da Allah amma can ya ce kulillahu summa zarhum fi hawlin yal'abu ka ce Allah kamar kowa cikin haukan sa ta tsimuwa Allah ba shi da sunan Allah Rahman siffa ne Rahim siffa ne Malik siffa ne duk da har musawwir siffa ne Allah shi ne sunan amma ce karkace shi kuma Allah ya ce kace wa ya suka ce kuma ga ya ka ba zikiri bane abin da ke marasa wa bal makharaju mataimaka dujalawa Allah mun salli ala وسلام على المرسلين والحمد لله رب